أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa ga ci gaba da karatunmu na iziya za mu tashi inda malaki cewa faslun al-iqamatu sunna wannan fasali zai wani bayani akan cewa ikama ta da ikama sunna ne mu duba mu gani kabbaran harma wajibi ne mun gane ko shi kabbaran wajibi ne kai domin kabbaran shi ke baka dama ka shiga cikin sallah kamar yadda sallama shi ke baka dama ka mene ka fita daga cikin sallah duk wanda ya zo bai kabbaran harama ba to bai shiga cikin sallah ba kamar mutum ne a bashi a ce mishi je shiga mota da ya je sai ya je bayan mota sai ya zauna ya kunshi kafa a ƙasa yana jiran direba ya zo tada yanzu idan direba ya zo ba tare da lura shi dai kawai an ce mishi akwai mutane a dakace sai shiga cikin mota ya zo kawai ya shiga ya ja mota ya tafi yaya za a tafi tare da kai koko za a barka nan kana zaune za a barka nan kana zaune ko to kamar haka ne kun gane duk wanda ya zo ya bi liman bai yi kabbaran hanama ba kawai sai ya daga hannu koyi abin shi liman ya daga sallah ya tafi to kamar haka ne wannan mai motan zai tafi ya bar mutum Allah ya samu dace kuma anan nake nake laba nake zabar da yan uwa mu guji zuwa wurin sallah ba cikin nutsu ba tare da nutsuwa ba duk in zaka zo sallah ka tabbatar ka zo da nutsuwa din kada ya zama ka zo ka daga hannunka kayi kabbara kila ma kayi kabbaran amma hankalinka ba shi a cikin sallah to karke zaka iya rasa sallanka ga baki ɗaya ko kuma darajar sallarka shi yasa nassin hadisai suka nuna mana duk idan ka zo sallah ka zo ne cikin natsuwa mazo sallar alaihi ya hana mu gudu ya hana mu zuwa cikin gaggawa mu zo ne cikin natsuwa da kwanciyar hankali zuciyar mu na tare da mu dan menene aka hana bismillah dan menene aka hana mutum ya zo wurin sallah alhani na cikin giya la taqrabu salata wa antum sukara saboda cikan watan cikakken hankali sharaɗi ne wajen ƙulluwan niyya idan hankalinka na tare da kai ka ƙulla niyya to shikenan kana cikin dinyanka ta ƙulle na ibada na sallah in ko ba hankalinka ba ka tare da shi to kaga da wuya ne zaka kullaci mene ninyan zama cikin sallah shikenan karke sai kaga mutum kawai ya daga hannu ya kabara ne abin shi amma zuciyar shi ba ci ba shi tare da ita sai liman ya ja ya ya ja tawaga masallata su gaba kai sai a barka baya Allah ka sa mu dace to al-iqamatu sunnatun iqama sunna ne ashe kaga kenan koda an ta da kabbara Allahu akbar ba iqama ba sallah tayi ko bata yi ba sallah tayi sallah tayi Allah ka samu dace to malam sai ya ci gaba da cewa al-iqamatu sunnatun aw kadu min al-adhani sunna ce wacce tafi karfin wa sunna ce mai karfi wacce ta tafi karfin na sanna kiran sallah kun gane ko tsakanin kaga kiran sallah sunna ne ta da iqama sunna ne to amma ta da iqaman nan ta fi karfi fiye da mene fiye da na kiran sallah littisali habis salati malam yace saboda haduwanta da sallah wa in wa in taraha bainahuma in lokaci yayi tsawo batalatul iqamatu iqaman ta lalace wastu unifa sai a sake faran iqama din to amma anan tsawo wanda yake mara cutarwa manzo sallallahu alaihi wasallam yazo zai sallah aka tada iqama har sai da ya kaiwa zai tada kabara kabarin harama ya fara sallah sai tuna a sha akwai janaba tare da shi sai ya koma gida bayan ya koma gida yayi wankan janaba sa'an nan ya fito tare da sahabbai suna zai dukan nan kuma ya ci gaba da sallah ba sa ba sake ta da ikama ba mun fahimci wannan ko so kenan in an ta da ikama sai liman ya manta ashe alolan da ya bi wanke kafa ba sai ya fita waje ya wanke kafa ya dawo kaga dan wannan tazaran to ba zai cutar ba amma dai a cewa da kanin ne liman ya yi an ta da ikama liman ya tsaya yana waya har sai da aka sami minti talatin ko minti ishirin ko makamancin wannan yadda ke zai cutar ne to karki kuma shi ke na wannan sallah tala abin nan ta da ya kama ya lalace dole sai a sake wakala ibn kinana ibn kinana ya ce man tarakaha amdan duk wanda ya barta da gangar ikama bai tada ita ba batal salatu sallarsa ta lalace falihtiyadu an yuhtarasa alal itiyani biha walihtiyadu magewayin watan gewayayyan mafi ali aba abin falihtiyadu a gewayayyan al'amari wato al'amari magewayi an yuhtarasa alal itiyani biha shine a kiyaye zuwa da ita wala yutasahalu fi zalika duk da an ce maka sunna ce amma kada ka kuskure kai sakaci akan mene akan rashin zuwa da ikama din wa hadha fi haqqir rajuli wannan hukunci ne wanda yake ga haƙƙin mutum daya namiji zai tada ikama wa ammal mar'atu amma ita mace fal iqamatu fi haqqiha mustahabba dangane da ita mustahabbi ne watan dangane ga haƙƙin mace mustahabbi ne sirran za ta tada igama sirran a ɓoye to abinda mazhaba kenan suka fada sai dai annisa'u shaqa'iqur rijali yanda maza za su yi haka su mata za su yi sai dai kai za ka iya tada ikama nawa jama'a na iya jika amma ita mace in ta zo ta tada ikama sai ta tada ikama daidai yadda za ta je da kanta kawai daidai yadda za ta je da kanta don ba bukatan wani da ke waje ji sautinta ko kuma ya ji ta da ikamanta watan ta yi shi a ɓoye abinda su masu mazhaba kenan suke ga fahimta sai dai zance mafi karfi nassin hadisi bai raba ba yadda za ka ta da ikama ka ji yadda kanka wanda ma ke kusa da kai ya ji ita ma mace babu laifi in ta yi haka kamar misali ta cikin ɗaki haka ko kusa da ita wannan babu komai insha Allah ta'ala wa in lam tuqim in ma bata tada ya gama ba fala ithma alaiha to babu laifi akanta babu laifi akanta wa lafzuha lafazin ikaman shine Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya alas sala hayya al falah kun ga daidai daidai ko kabbara ce za a yi su bibiyu wa an yutar al ikama cin hadisi ko قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله to idan abin da yake cikin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da zarin mita da ya gama ce la ilaha illallah kai ma sai ka ce la ilaha illallah amma da zaka ji masallaci ya dauka sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a to wannan sunna ba ta zo da shi ba ba hadisi bai zo da shi ba ba shi cikin undatul hakam bulugul maram muwadda malik wannan almuntaka min akhbar al-mustafa ba shi cikin bukhari ba shi cikin muslim ba shi cikin abu dauda sunan gabaki dai mustadarakat so abinda mai lafazin ikama ya faɗa shi mai kai maza ka faɗa kawai shikenan daga kuma hannu bayan ikama kai kai kai kai addu'a wannan shi ma bai ingantu ba bai ingantu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya ingantu da zaran an kira sallah ka amsa lafazin da mai kiran sallah yake faɗi kai mazan sallah da sanin salati kai mishi addu'a karo ka mishi wannan matsayin da ya ce ba wanda ya cancanta da wannan matsayin sai dai wani bawa daga cikin bayan Allah kuma yana fatan shi ne sai ka roƙan masa kana gamawa to ka samu kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a lokacin domin lokacin lokacin karɓar addu'a ne Allah ka samu dace wama zakarnahu min ifradil ikama abinda muka kawo na kadaita lafazan ikama ashhadu an la ilaha illallah so daya ashhadu anna muhammadar rasulullah so daya hayyal sala so daya hayyal falah so daya shine ma'ana abinda malai ke nufi fa in ma adad takbir haka ne ko sai dai banda kabbara shi kabbara a farko da kuma karkenta ana biyun tashi fa innahu musannan shi kabbara abin biyun tawa ne huwal mashhur wannan kuma shine zance mafi shahara a cikin mazhaba kaga akwai mazhabin da kuma ke nuna mene shi ma ikama ita ma ikama za a ita ma kabbara za a mene za a ɗayin ta ne za a ifradin ta a shikenan kaga idan wani yayi to karka ce ayi ta da ikama bai yi ba misali a cikin mazhaba ba amma mafi karfi shine kai dai kai bibbiyu kabbara din fa in shaf fa in shafa'a gaidat takbiri la tujzuhu al ikama fa'in shafa'a idan mutum ya biyun ta lafuzan sauran lafuzan shahada ta yi ɗin nan da haikala ta yi mutum ya biyun ta to latuji zuɓuhul ikamatu ikama ba ta isa ba wala ya takallamu fil ikama ba ko mutum ba zai magana ba ikama wajen ta da ikama ba za ka yi magana ba amma idan akwai wata maslaha da ta ta sa ka za a yi magana nan babu komai mabancin na ko don manzo sallallahu alaihi wasallam idan ta da ikama yakan juya kalli sahabbai a daidaita safu daidaita ce fice mu wancin daidaita kaza kai ka shigo ciki gyara misali lokacin a farkon musulunci ma da sanda haka ake bi aka daidaita mutane ake daidaita mutane ana koya musu yadda ake suke tsayuwa cikin safu ai kaga mustahili ne a ce ana ta maganar kurame dole za a yi magana ai to babu komai na farko kenan na biyu kuma ai ba a shiga cikin sallah ba cikin sallah ne ba a magana amma a ciki a wajen sallah fa babu komai to in dai a dai take ce idan wata maslaha ta sa za a yi magana to babu komai za a yi magana din wala yaruddu ala man yusallimu alaihi haka nan kuma mai tada igama ba zai maida ma wanda ya mai sallama ba kawai yana cikin tada igama kuma sai wani zo goga assalamu alaikum to kanka mai na mishi ka ci gaba da tada ikamin ka ne ka shigalta wajen ibadan da kake yi ko kuma za ka shiga cikinta wal musalli mukhayyarun mai masallaci abin baiwa zaɓi ne bai na an ya koma lissalati halal ikama au ha ko dai ya miƙe yayin da ake tada ikama ko kuma bayanta wato ma'ana mun shigo cikin masallaci haka waɗancan suna karatu waɗancan suna karatu gashi an zo liman ya shigo ya zo ya tsaya an fara ta da ikama to ko kai sauri ka tsaya yayin da ake ta da ikama ka shigo cikin saffu ko kuma sai bayan ta da ikama sannan ka taso ka shigo cikin saffu amma galibi abinda sahabbai su sukan yi shine manzo sallallahu alaihi wasallam da zaran ya shigo cikin masallaci to gabaki ɗaya kowa yana yanke abin da yake ne sai ya halatta sai ya zo wajen sallah kai tsaye kawai so kaga shi mafi falala shine a tada ikaman kana tsaye kuna tsaye a cikin safu Allah shine mafi sani na malam ɗaiɗai ne yayi kabbara ce kawai ita ce za a iso biyu afuwan ka ce mini? eh eh akwai nan ya kama na ɗaya ne a yi eh zai zaga akwai na biyu mishi ma yi na'am hmm ai sunna ne zuwa da yara masallaci watan ya tabbata lokacin manzo sallallahu alaihi ana zuwa da yara masallaci hatta na goye ma ana zuwa da su hadisin bukhari manzo sallallahu alaihi ya ce da kan shi kan so ya tsawaita sallah amma sai ya ji kukan yaro a baya sai ya saukaka to wannan na nuna cewa kenan babu laifi in an zo da yara sai dai abin da muke zabar da yan uwa shine idan na goye ne a tabbatar an yi shirin abinda in Allah da ba zai yi kuka ko kuma ya dinga damu mutane da kuka ba ko fitsari ko makamancin wannan ba na farko kenan idan kuma waɗanda suke iya tafiya ne da sauransu su ma tun daga gida za a rinka kuda a rinka tarbiyyar su dama to in mun shigo masallaci kar ku yi kaza kar ku yi kaza ba a kaza a masallaci ba a kaza a masallaci a karantar da su in sun samu wannan karantarwar to da izinin Allah zaka ga akwai nutsuwa tare da su a cikin masallaci amma in ba su samu wannan karantar wanda gare mu ba to mai sauki ne ana cikin sallan ma wani ya fita masallaci a guje ko kuma karamin yaran ma kaga wani ya saki fitsari a cikin masallaci ko mugun wasa Allah shi kyauta amma yara za a iya shiga da su masallaci babu komai wannan insha Allah Allah shi ne mafi sani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da Allah ban kaɗan